من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله يا أيتها الوجوه النجرة الطيبة أحييكم خير تهية على وجه الأرض إطلاقها لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi ga shi Allah madaukakin sarki shi ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba zama dan karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa da farko kafin farawa da bada haƙuri na yi latti saboda wasu dalilai da suka shafi irin wannan aikin gaba ɗaya yanzu za ka bi ƙare mai yankewa ne na taho na gaba yau rana ce ta ashirin da uku ga watan azumin ramadana hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan bakwai haka ne goma ko goma ga watan bakwai miladiyar isa ɗan maryama alaihi salatu wassalam dubu biyu da goma sha biyar in abin ya inganta jiya idan ba a manta ba muna nan a cikin suratul baqara wanda wannan sura mun karanta wasu ayoyi masu yawa wanda ayoyin nan suka yi mana categorizing din mutane gida hudu suka rarraba mana su dake dake kashi na farko mutanen kirki masu imani da Allah masu imani da ranar lahira masu ciyar da dukiyarsu masu yin addinin Allah da biyayya da sunar manzon Allah babu ƙari babu ragi Allah ya ce su ne masu rabota daga nan aka samu zalla tsantsa kafirai waɗanda ba su yi iman da Allah ba wanda har Allah madaukakin sarki saboda hikimarsa ta gabata da iliminsa da ya gabata da ayyukan da suke yi da ce kowa musu wa'azi ko ba musu wa'azi ba imani dai ba za su yi ba daga nan aka samu wasu zallan munafikai makiya Allah waɗanda su kuma wato wa'azin da duk ake yi suna ɗauka dabara ce kowa yau ne maimakon ma su imani ba za su imani da annabin ba a'a wato wanda zai imanin ma kokarin hana shi suke suna ganin wanda ya imanin wawa ne ko mara hankali ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wautar da rashin hankalin da rashin ganewar ta kare ka to kama gare su daga nan aka dan matsa zango aka samu wasu su kuma sun zama mutaraddidin bainal bainal haqqi wal batil wato suna ta kai kawo tsakanin gaskiyar da ƙaryar Allah ya mana misalinsu da hadari da ruwa da da tsawa da sauransu wato munafikai kenan wanda ba wai sai a cikin zallan munafikai ba a cikin mu'mina ana samun nau'o'i irin waɗannan mutanen waɗanda maimakon a ce sun yarda da abin da Allah ya ce direct to sai kuma su dinga kwana suna na ɗana ko su ce sun suna tare da wannan ko suna tare da wannan akwai wanda shi kowa yardaje ne a gurinsa amma ya koma gefe ɗaya zai ce ai muna tare da su ne ra'ayinmu na gaskiya yana tare da su ne amma sai wani kan ba ma tare da su to dukan su irin waɗannan laifuka ne da waɗannan surori suka karantar da mu to yau wato wata aya za mu tashi wadda kira aka yi da fari da baki domin kalmar nasu a cikin mutane wato ko in ce a cikin alkur'ani in kada an ce ayyuhan nasu ya ku mutane to kira ne wanda ya haɗe babba da yaro na gabar da na yamma na kusa da na nesa fari da baki gajere da dogo wato ba a rage kowa ba duk da kalmar nasu din tana da bambanci irin nata amma wannan kiran da Allah ya kira ne babba dama kun san wannan sura abin da ta kusa hukunta hukunci kira ne na bada umarni sai Allah ya ce mene ne malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم to wannan kira da Allah ya cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane wato fari da baki dogo da gajere na gaba da na yamma annada'u fil asli talab iqbal al munada wato abin da ake kira da kira ko abin nan abin nan annada'u shine asalin sa kana neman wanda kake kira ne ya fuskanto kai kula da abin da zaka faɗa wal muradu bi huna at-tanbih fadakarwa ce Allah yake nufi wal maqsud bin nasi jami'ul mukallafina dukkan balagagu almawjudina da suka bayan kasa Allah ya kira gaba daya ko kai musulmi ne ko ba musulmi ba Allah ya ce o budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bautata wa Allah wannan wanda ya halicce ku wallazina min qablikum wanda ya halicce wadanda suka wuce kafin ku idan kun yi haka nan Allah ce la'allakum tattaquna za ku tsare dokokin Allah bi ibadatihi iqabahu da wannan ibada da ku za ku tsare uquba ta ubangiji karmar ibada العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة واتو إتا عبادة واتو اسم جامع سوراني دي هدو واتو باوي صلى كديتشي عبادة با زكاة كديتشي عبادة با با أزمي كديتشي عبادة با با أيتن هذه ني كدي عبادة با ba sai ashhadu an la ilaha illallah shi kada ne ibada ba a'a ismun jami'un suna ne haɗaɗɗe lima yuhibbuhu Allah wa yarda duk wani abin da Allah yake so kuma yarda da shi to ibada sunansa a matsayina da kai ila ina so in kwanta in huta ko kuma in je in sha giya ko ina so in yi sata idan ka bar yin sata domin Allah ka yi ibada idan ka bar yin luwaɗi domin Allah ka yi ibada idan ka yi nafila ta azumi ko ta sallah domin Allah ka yi ibada ai ba dora maka dole ba ko bayan ka je aikin haji na farilla da umra na farilla idan ka koma kai ka yi ibada in kai ta tsawo'i idan ka kyautata wa matanka ka yi ibada idan ka yi wa 'ya'yanka tarbiyya ka yi ibada idan ka je gona kai noma don ka ci abinci ka koshi ka ciyar da iyalanka ka yi ibada idan ka je kasuwa don ka samu riba ka raba kanka asiri ka taimaki kanka ka taimaki gajiyayyu ka taimaka iyalanka ka raba musu asiri ka yi ibada idan ka yi ilimi Allah ya baka aikin gwamnati ka je kana aikin gwamnati yadda Allah yake kai yadda Allah yake ka yi ibada idan ya zama kai mutum ne kana mu'amala da mutane kyakkyawa kana gaya musu kalmomi masu kyau baka cutar da su baka zagin su baka zargin su haka kawai ba gaira ba dalili ka yi ibada idan kai saɓanin wannan ko baka yi ibada ba ina fatan kun gane kira Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum allazi khalaqakum ku bauta ubangijin ku wannan da ya halice ku wato wallazina min qablikum ya halice wadanda suka wuce kafin ku ya yi wannan la'allakum tattaquna ya yi haka dan ku tsare dokokin Allah wanda da yaji wannan kasan duk motsin da kai wato ibada kai a karkashin wannan ne malamai suke cewa abubuwa da yawa mutane suna yin su ba san ibada bane alhalin ibada ce ina fatan ka gane ku yanzu wani shi ya je ya da yan uwansa ya taimaki yan uwansa shi yana ganin ba bauta wace ko yan uwansa su zo su gaishe shi shi yana ga ko an zo dan abun hannunsa ne ba zai taimake su ba wannan bai yi ibada ba amma ka san da wahalar suka zo ka taimake su ka yi ibada ko kai ka tashi ka je ka ziyarce su ka da musu lai ka yi ibada sabanin wato a wani ya zo gurin ka kai kana ɓacin rai irin abin da aka ce wasu mutanen mu suna yi yan boko wato sun bar ibada kwata-kwata da baki daya labarin ya zo mana mutum ne uwarsa tana ƙauye ba za su jihar ba za ku gane daga ina daga ina na ji labarin kuma na dan uwansa ne na jini wato ta taso shi yana da yana Abuja yana da gidaje Abuja gida ne yake da shi can kan mai daki ya ba ashirin da boyin kwata da ɗakunansa na kwana da bayayyakin gidansa da ɗakunan matarsa da falukanta da bayayyakin gidanta da ɗakin bakinta sai mahaifiyarsa ta taso daga ƙauye ta taho da ta taso ta zo wannan ƙauyen sai yace kai abin nan yau abin nan gobe yau yana nan shi ba na ashe wannan matar mijin ita kuma ta tsani zuwan wannan ƙura hankalinta ya tashi ce an kama ta ba ƙauye an aje gida wanda wanda toilet ba ta iya hawa ba in ta hawa ba ta iya fuloshi miji yana dawowa ta tada hankali shi kuma irin mijin nan ne mijin sai abin da mata ta ce mijin hajiya a sai dai amurka wallahi ta ba su zauna da ita ba dole ya tashi ya kama mata wani gida da ya kama mata gidan ma ya kai ta wani guri nan ma bala'in bai bata ba don me zai kawo gaba ƙauya cikin a ce ma wannan uwarsa ta yabin kunya ne sai ƙauyen ya mai da ita sai ƙauyen ya mai da ita wannan ya bauta Allah ko kwana bai yana sallah yana amfanin sallarsa da na faɗi irin wannan labarin wata rana a kurin a gurin karatun yau da kullun da muke na mako mako wani malami sai wannan abin ya faru a nan garin kuma abokinsa kuma nan layukan ba yawa ba zan faɗi sunan layin ba na za ku gane yana fatan kuma a nan garin wallahi ba sai da ya fitar da uwarsa daga gidansa wannan ya bauta wa Allah irin wanda zai zo a matsayinsa abin nan irin yanke-yanke da ake yi na abubuwa ba ibada ba ne daga in ka duba cikin manya-manyan littattafai malamai suna ce hata yanka wannan ibada yanka inda mahauci ya yanka don sayarwa a matsayinsa na mahauci mai sai da nama ibada ta tsakaninsa da ubangiji kuna ganewa mahauci ya yanka don ya sayar ya samu riba ya ciyar da iyalansa ibada ya yi masa bayanan da muka yi idan mutanen unguwa suna da bukatar nama su kakkawa su zo su tara kuɗi su sayi nama su yanka ibada suka yi idan sallah ta zo su sayi nama su yanka ibada suka yi idan wato haka ranar layya in ta zo a sayi abu a yanka ibada aka yi in an maka haihuwa ka yanka ibada aka yi ka yi aure ka yanka dabbobi don walima a yanka a ci ibada akai ka kira mutane haka kawai ma ka ce ka kira mutane cin abinci a gidanka ka yanka dabba a zo a ci ibada akai to idan kuma ka zo ka tara mutane ka ce a zo a yi yanka fa wato za ka yi birthday naka birthday ko ba a yi nuna ne matsayinsa wancan da ibada ne wannan kuma ba a ku gaya mu sai kun faɗa da bakin kuna ban ji ba annabi ya yi ko a sahabai to suka yi to tabi ne suke to tabi tabi ne to wani malamin kirki to in na bai ba mu yaso nasa sai kun kai shi gaba da bidiya ma sai kun kai shi yana fatan kun gane ko sai kun kai shi gaba da gurin saboda haka duk irin waɗannan yake yake a basu kun gane ko wato shi yasa malam ibn al-qayyim yake da wani baiti wasu baitoci masu ban sha'awa yace fa shirku fa zarhu fa shirku zahiru zal ismu laysa biqabil al-ghufrani هو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان أشاب ما يفعل لسه فشرك فاضره فشرك ظاهر شرك أبو حسيد أولا تعفيلي كشي ذلك اسم كشي كشي ليس بقابل للغفران هو نقيبه عند ذا أغافر سوا يا شركة تكشي هو اتخاذ الند للرحمن أيا كان shine ka riƙe wani daban wanda ba Allah ba diyar da yake ya da'uhu ya roƙe shi ne yana neman agaji a gurinsa aw yarjuhu ko ya fatan samun wata rahama a gurinsa ko agaji sun mai kafu ko ji tsoronsa ai ka san sai abin da suke ba daidai bane mu muna abin su ne kawai dan a zauna lafiya shirka ce sun mai hibbu ko ya so shi wa ka muhabbatu dayyan sun mai hibbu ka muhabbatu da ya so shi kamar da ake san Allah wani yanzu in zaka in zaka takura in za ka faɗi mummunan abu a kan sabon annabi baya jin zafi amma kana taɓa sunan wani babba da yake so hankalinsa zai tashi mushriki ne ina fatan ka gane yanzu yau in za a kwana ana wani abu wani abu daban wanda bai taɓa martaban malaminsa ba za a sha giya za a yi sata za a zagi annabi za a zagi sabon annabi bai jin zafi amma da ka taɓa marasa ina a yi suwa na kan ƴan tsalle-tsalle sai kuma na ga ai haka abin yake to wannan me yasa wannan mutum kake son sa ba tsananin soyayya bace ce wa yuhibbuhu ka muhabbatu dayyan yana son sa kamar da an zagi Allah an zagi annabi an zagi addinin Allah an yi barna an yi yabon Allah ayyuka bai ji zafi ba sai da aka saba malamin sa nan ya ji wa yuhibbuhu ka muhabbatu shi ma mushriki ne wannan in ka duba cikin tafsir al-aziz al-hamid sharh kitab at-tauhid mujalladi ko da ke mujalladi ɗaya ne shafi na 200 daidai malam ibn al-qayyim ko ko malam sulaiman ibn abdullahi ya yi bayanai akan wannan wannan sharhin wannan wannan abin nan wallazina amanu ashaddu hubban lillah yace soyayya kashi biyu ce kana son mutum sanda kake yi masa wato soyayya ce ta ɗabi'a kamar yadda miji yake son matarsa kamar yadda annabi yana da mata da dama amma a cikin matan ya fi son wa wannan soyayya ce ɗabi'iyya idan mutum yana jin yunwa yakan so ya ci abinci ko baya so wannan ma soyayya ce ɗabi'a ba laifi in mutum yana jin kishirwa yakan so ya sha ruwa wannan soyayya ce ita ma ba laifi a ciki amma wato ce soyayya da shari'a ta hana soyayyar da mutum zai zo ce maka fari baki ne musu addini kai kuma ka san farin ne ka yadda cewa eh bakin ne alhalin kuma fari ne ka sani ka yadda malai ce wallahi wannan shirka ce a ce ga alqur'ani ga hadisi ka ce ai ba haka malama ne ya fassara ba shirku kenan mushriki na na zahiri ina fatan kun gane waɗannan duk sun koma gefen ɗaya bayan ibada shine Allah ya kira su ya ayyuhan nas ya ku waɗanda ya ku mutane haka ne ko اعبدوا ربكم الذي خلقكم كبوتا الله wannan da ya halitte ku wallazina min qablikum la'allakum tattaqun da ma waɗanda suka wuce kafin ku an ce ku yi bautan na haƙiƙa in kun yi bautar yadda Allah ya ce la'allakum tattaqun haƙiƙa za ku kare dokokin Allah ko kuma Allah ya ce mina ne malam الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Allah ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shi Allah shine wannan da ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa gurin da kuke ai ƙasa shimfiɗa kuke ko ko kuka biya ka shimfiɗa ta Allah shi ya sanya muku ita to shi da ya wannan wasama'a bina'a ya sanya muku sama kuma rubi ce wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar muku da 'ya'yan itatuwa don arziki a gare ku to wanda ya muku irin wani aikin Allah ce fa la tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya masa kishiyoyi alhalin kun sani in kun yi haka nan kun saba wa Allah wannan da ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan dinnan yace akwai matsaloli guda shida in jimala matsala ta farko allazi ja'ala ma'anahu sayyara tunda ja'ala in ta samu fa'ulun bihi guda biyu tana nuna ya sanya allazi ja'ala lakum al-ardha firashan da kan kenan kasar akwai ta wato bata zama bata zama shimfidar ba ina fata an gane kuma za ku gane cikin karatuttukan da kuka yi da baya da za ku iya da za ku iya tunawa akwai inda Allah ya ce antum ashaddu khalqan am أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Allah ya ce antum ashaddu khalqan shin ku ne kuka fi wahalar halitta ko tsanani an sama ko ko sama bana hada Allah madaukakin zarki gina ta bayan wannan kuma ba رفع سمكها فسواها Allah ya ce rafa samka shi Allah shine ya daga wato ginin ta fasawaha daidaita ta bayan wannan kuma akwai abin da yi وأغطش ليلها وأخرج ضحاها wa ba tasha lailaha Allah ya rufe du- wato hantsinta ko wuninta da duhu na dare wa akhraja buhaha ya fitar da wallahata kuma bayan daren ya zo bayan wannan kuma ya wani abu والأرض بعد ذلك دحاها wal arda ba'da zalika bayan wannan kuma kasa ita kuma aka ture ta da kan ba a ture take ba kamar yadda ya faɗa a suratul baqara za mu zo gurin inda ta huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi هو jami'an
الذي خلق لكم ما في الأرض هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات جميعا شنو الله ده هلكا muku abin da yake ban kasa gaba daya har da kasar kuma sawa ila sama sannan ya halicci ya nufi wato halitta sama istawa ila sama ai kasada yana fa sama har haka ne ko kuma sawa ila sama sai ce mi asawahun فسواهن سبع سماوات sawahun Allah ya daidaita su ka zama samai ne guda bakwai wannan ya nuna da kan aka halitta kasar amma ba a sanya ta zama firashin din ba amma anan huwa allazi ja'ala lakum al-arda ay sayyaraha da can ba firashin ba ce sai ya sanya ta kuma ta zama firashin yadda za ta yi daɗin tafiya yadda za a iya kwanciya a kai yadda za a yi noma a kai yadda za a iya haƙa rijiya a kai yadda za a yi kwanta a kai yadda za a yi gini a kai shine ya sanya muku wannan ina fatan kun bance wannan gefen wato duk kowace aya ta alqur'ani akwai abin da take karantarwa sai dai kan ilimin ka bai gano gurin ba wallazi ja'ala lakum al-arda firasha wanda ya sanya mu kasan nan wato ta zamo ja'ala anan ijmala bi ma'ana sayyara wa ya'ti bi ma'ana khalaqa tana zuwa bi ma'ana khalaqa a wasu gurare gurare da ya zama wato idan ja'ala ta zo tana nuna Allah ya halitta ne kamar inda Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة wala hamim ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب na'am وأكثرهم لا يعقلون wato wannan aya wato guntun wasu do- dogon bayani da da ake ma da alallahu ma wa daga inda ake alallahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nasi wa shahr al-haram wal hada wal qalad zalika li ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa anna allaha bi kulli shay'in alim i'lamu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurun ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun har har ya ayyuhallazina amanu la tasalu an asya'a إن تبر لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبر لكم أفى الله عنها كيف؟ فهمت؟ والله بكل والله غفور حكيم فيت حليم فيت ما جعل الله من بهيرة وتوانا آية في قبل وطن سنة ما جعل الله من بهيرة ألا بيسنيا إذن بهيرة دبوب النن وأن لا ربا سكي بدن سباسة أولى مسكايا ولا وسيلة كو وسيلة wadda ita kuma in ta haifi ɗaya bayan ɗaya ita ma a kyale ta haka wala hamin ko babban wato bujimi na raƙumi wanda ba a ɗora masa kaya ba a hawa bayansa Allah bai sanya su ba da irin wannan yanayin da laraba suka ba su a'a su ne suka ba su wa umarni daga Allah ba ja'ala din a nan gurin ma da Allah ai ma khalaq Allah abin da yake so nuna mana kenan ma khalaq Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yamtaruna ala Allah al-kadhib sai dai kafirai yan tsoro ƙarya suke suna dangana wa Allah bi ma'ana ja'ala ana ja'ala ana khalaqa a wani guri ma Allah ce hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu الرحمن الرحيم نعم.
حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
to wannan maganar akwai maganganu da- daga bakin mamal- malamai da yawan gaske masu nauyi amma malamin aljamil ya hakamul qur'ani ya kasa anan dan ya nuna ja'iz ma'ana khalaqa ne amma suna ganin qur'ani ba halat- ba halittacce bane Allah ta hani Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah ta wal kitabul mubin yana rantsuwa da wannan littafi mai bayyana ƙarya da gaskiya bayyanannen littafi shine alqur'ani sai Allah ta inna ja'alnahu mu mun halicce shi qur'anan arabiyyan Qur'ani ne da Allah ya halitta Arabiyan wanda yake da harshen Larabci ko kuma mun sanya shi a dauke shi sayyara anan gurin yafi ina fatan mun sanya shi dan ba halittacce bane kuma in an lura da ma'anar ma zai bada ma'anar haka nan domin dama inda ta zama sayyaran tana samun mafa'ul bihi guda nawa to nan ma kace Qur'anan Arabiyan kowanne gashi mafa'uli guda biyu ina fatan an gane wa qawluhi wa qawluhu ta'ala da hadan Allah ya ce وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا له من عباده جزءا Allah ya ce wa ja'alu ay wa khalaqu lahu nan kuma ja'ala zamana khalaqu khalaqu din na ƙarya wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a sun sanya sun halatta sun kirkiro sun mauda sun mankala sun gantsara wato sun gantsara masa shi Allah ƙarya kenan min ibadihi daga cikin bayan sa juz'a suka ce ga wani sashi nasa nan shi Allah ya ce mai na gaba إن الإنسان لكفور مبين innal insana lalle shi dan adam la kafurun mubin yawan kafirci ne za ku ce Allah da yana da wani bangare waɗanda suka ce wato Allah yana da wani bangare wato sun sanya wato mala'iku yayin Allah ne kamar yadda Allah ce
أم اتخذ مما يخلق بنات وأخفاكم بالبنين wajen raddi kenan da Allah ya ce musa ce amin ta kaza min ma ya karɓo banati shin shi Allah ya riƙi daga cikin abin da ya halitta ya ce a ce waɗannan ƴaƴansa ne mata wa yasta- wa yasta- haka ne? Wa yasta- wa asfakum bil bani shi kuma ya zaɓe ku ya ba ku ƴaƴa maza ai dukkan ku kowa in an haihu aka ce ai mata ta ta haihu ya ta samu soja me yake cewa soja ai an samu ɗa namiji saboda kun san ku samu ƴaƴa maza ko kun san ku samu ƴaƴa maza shi kuma Allah sai a bashi ƴaƴa mata tilka idan ismatun بينهم قسمة بيضاء الشاهد Allah ya ce wa jahalul malaikata allazina hum ibadur rahman
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا Allah ya ce wa ja'alu suka sanya al-mala'ikata allazina hum ibadur rahman sun sanya wato waɗannan mala'iku da yake su bayi ne na Allah hum ibadur rahman hum mubtada ibadu khabar li mubtada wa hum mudam ar-rahman a mudafin ilaihi ina fatan gare wal mudaf wal mudaf ilaihi shibhu jumla fi mahall rafa khabar mutada ina san mafa'ulun bihi wahid ai wajalu wa khalaqu fi kirkira ƙarya shi ma nan dan uwan khalaqa ne ina fatan gane wato tana ba ta ba da mafa'uli guda daya a shahid da muke nema a nan gurin Allah ta allazi ja'ala lakum al-ardha firasha shi Allah shine wannan wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa wanda ba wani ba ku wannan ikon ba wata ma abina'a sama kuma ya sanya muku ita gini amma ba jiri irin naku ba yanzu dai yadda ake in ka dubi ginin nan duk kansa da da zanin da tsarin sa da zamanancin sa sai ga guri kaza da an masa kaza da ya ƙara kyau sama ba wa ya taɓa ƙara masa wani abu don ta ƙara kyau ina ya rushe aka taɓa cewa ta gudunmuwa don a gyara gini ne na Allah ina fata an gane ku shi ne Allah ce wasu sama'a bina'a an sanya muku saman nan ta zama gini ne wanda za ku lura da shi wa min kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid kowane ba akwai aya ta take nuna shi ɗaya ne ina Allah ya ce fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ruwan nan ya saukar muku da shi daga sama ko ya fitar muku da 'ya'yan itatuwa da wannan ruwa dan arziki gare ku fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya wa Allah wasu kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kun sani magana ta biya karkashin wannan qala ashabu shahi la harafa rajulun Allah ya bi ta a lahiratin in mutum da zai rantse ya ce ba zai kwana a kan shimfiɗa ba aw yastarihu bi sirajin ko kuma aw la yastarihu bi sirajin ba zai ji daɗi ko ga haske da na da fitila ba fa ba ta da ardu sai ya kwanta a kan ƙasa wajen lasa fi shamsu ya kuma zauna a ƙarƙashin rana lokacin da ta fito lam yahnus ba zai rantsuwa ba li'anna lafza la yarji ilayhi ma urfa dan tunda yace ba zai zauna a inuwa ba ko ba zai kwanta a kan shimfiɗa ba ba ƙasa yake nufi ba can ba Allah ya ce ya sanya mana ƙasa ta zama shimfiɗa ba to sai mutum ya ce shi ba zai kwanta akan shimfiɗa ba sai ya kwanta akan dutse ko akan yashi ya kwanta akan shimfiɗa bayan ko Allah ya ce ya sanya ta shimfiɗa shine imam sai ce a ba shimfiɗa ba ce akan ƙasa ya kwanta dan asalin ƙasa mu a gurin mu a urfi namu ba ita ce shimfiɗa ba in za a samu shimfiɗa sai an samu katifa an samu abin nan rigar katifa an samu hulo an kawo an lulluɓe sai mutum ya zo kwanta ya kwanta kai shi fada ke nago imamu shafi wato sarkin tawili yace ba in ya inda ran tsawaye yace ba zai kwanta kan shi fada ba zai kwanta akan tsaurin kasa ko a kan daurin kasa ko akan yashi ko akan dutse to ba zai warware ran tsawar ba ba sai yayi kafara ba haka nan in yace ba zai shiga karkashin wata fitila ba ba zai ga haske ba sai ga rana ta fito kuma ya shiga karkashin rana yayi karatu ya ga komai galau wannan ma ba zai koma dan ba ita ce fitilar da yake ribi ba التاويل رغم المالكية وبنوه على سلم في الإيمان أنها معمولة على البنية أما سو مالكية سكتي أعادولي وان ديرن يتي بذي كونتا كان شنفدا با سي يكونتا كان قصاصية كفارة وان دي يتي بذي شجا حسيا رانا با ko ba zai shiga hasken fitila ba sai ya kwanta a karkashin hasken rana to shi kenan shi ma sai ya kafara dan ku ai ranar fitila ce asar kuma shimfiɗa ce haka Allah ya faɗa ko ba karan bane wace ke tunda kwashin buɗa ce sai yayi kafara malikiya ce nan ma kaurara ko ma menene dai tunda yayi kafara shi kenan ko me yayi hasararsa a gurin magana ta uku wasama'a bina as-sama'u lil ardi kasaqahu lil baiti saman nan da muke gananta kamar rufi ne na gida walihaza qala wa qawluhu al-haqq fadan Allah gaskiya ne to waja'alna as-sama'a saqafan ma'a Allah ya ce wajen annan sama mun sanya sama ta kafar ruhi ne mahfuzan da mutiyaye shi kararre ne daga wajen ubangiji baya lalacewa baya riɗewa kantin sa baya mokadewa ban haka nan yake tun ranar da ajina ta kai ki bai tashi tun ranar da Allah ya tare shi ina fata an gane kun ai wa kullu ma ala fa adalla qila lahu sama duk abin da yayi sama ya maka inuwa to sama sunansa wannan an yi dogayen bayani wa laqafa ala ibrahim ahsanu minhu ala منه ألا تتقوى لأن قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا نات للرجل wanda ya sanya muku kasashen fada sufa ce ta Allah wa yuqalu bana fulanan baitan wanda ya gina gida albani huwa fulan wanda shine ya gina gidan kenan ko wa bana ala ali ya gina iyalansa gida har gida shine ay razaqa razaqa al'amma wato taqulu bani bana bi alihi wato hasha larabci na maganganu irin na jahiliya in mutum ya je ya sadu da iyalinsa aka ce bana bi alihi ya ya tara da iyalinsa Ibrahim bala Ibrahim din kenan ko idan mutum ya je wajen iyalinsa ya ake ce masa ya yi bacci وكأن الأصل في أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ina fatan kun gane ko wato abin da ake nufi ka ce wanda yake taruwa ko yake saduwa da iyalinsa ka ce an dan masa wata wata dan tanti ne alailahu dukuluhu bi a lokacin da zai shiga wajen ta faqila li kulli dakhilin bi alihi banin duk wanda zai shiga wajen iyalinsa ya kira ne bani ina fatan ka gane malam bala yawa duk wanda ya je wajen iyal eh yana gane ko yawa to karka karka karka karka Allah ya mana dace wa asalul ma'muru yasa larawa ke tsamiya asalin shi ne ruwa a wato wanda Allah madaukakin sarki ya bayar mana mas'ala ta hudu a karkashin wannan fa akhraja bihi min samarati rizqan lakum ya fitar muku da ƴaƴan itatuwa dan arziki a gare ku a samaratu jam'u samara samarat jam'i ne na ƴaƴan itatuwa yuqalu samara mislu shajar ko samar ƴaƴan itatuwa in an hada su jam'i kenan in ka ce shajaratun busha ɗaya shajar bushiyoyi samaratun dan iti dan itaciya guda da samar ko sumur wato ayan itatuwa da yawa wa yuqala sumur musul budul ana ta sumur da dauri akan mai mudumma wa sumar da sauransu wal ma'ana fil aya akhrajna lakum alwanan min as-sumar mun fitar muku da nau'o'i daban na ayan itatuwa wa anwa'an min min an-nabati da nau'o'i daban-daban wato na abubuwa na tsirrai ta'amal lakum kamar yadda Allah ce mata'an lakum ولأنعام وكما أوتن آية الله أنا صببنا الماء صبا Allah ya ce mu ne muka saukar da ruwa muka kwararo shi kwararowa ko sannan bayan wannan sun mashaƙaƙa. Allah ya ce sun mashaƙaƙa na al'arba shaƙa sa'annan muka cece ta ƙasa ta ce ta wacin don fitar yayin itatuwa da tsirrai daga ƙasa bayan wannan muka yi ne Allah ya ce fa an bata na biya habba sannan muka tsirar da 'ya'yan itatuwa ko ƙwaya wato 'ya'yan itatuwa masu ƙwaya kamar da binai kenan ko ai da binai yana da ƙwallo a ciki da ma wanda ba shi ba bayan su kuma Allah ya ce da inabi da makamantansu inabi shine wanda ba shi da kwallo a cikin kwallon yan kaɗan ne kamar su baiba da sauransu amma masu kwallo irin su mangoro kenan ko wa qarban da ɗanyun abubuwa kamar su ayaba waɗanda su ko kwallon ma babu bayan wannan sai Allah ya ce Allah ya ce wa zaitunan da kuma itacen zaitun mu ne muka halice shi wa nakhara da itacen dabino zaitun wani itace ne wanda yake fitar da 'ya'ya 'ya'yan a ci sannan kuma a matse mai kuma sannan bayan matse man diddigar kuma ya amfani da ita ina ba ta gane ko wa nakala da ita can dabino ita can dabino wato ayi amfani da furansa ayi amfani da ɗansa yana ɗanye ayi amfani da ɗansa yana bala lokacin ya ɗanye bai fara da kuza ba sannan ayi amfani da rutsuba da rutsub ɗinsa bayan ya nukuza sannan ayi amfani da tamr ɗinsa kuma nau'insa goma sha biyu ne akwai wanda yake ma nau'i ne kawai shi na magani wanda ake kiransa al-ajwa wanda annabi ya ce in garin Allah ya waye ka ci ƙwaya uku da ƙwaya uku da yamma duk ciwukan nan na zamani Allah zai raba ka da su muna fatan an gane ko Allah ya ce muka fitar muka da wannan wazaitu nan wa nakala bayan wannan muka ce yace kuma Allah ya ce wa hada'ika da gonaki gulban masu itace masu yawan gaske ko amfanin gona mai yawa bayan wannan Allah ya ce fatihatan wa abba da ababan marmari da danyun abubuwa wato abu din nan abla dan abba bai san shi ba wato lokacin da aya ta sauka hankalinsa ya tashi sai da abu sai abu ko kuma abla bin umar bin al-khattab yace ban san menene abu ba wato sai da wato abdullahi dan abba bai zo na tambaye shi menene abu sai shi abin da dabbobi suke ci ciyawa da dabbobi suke wa fatihatan da ƴaƴan itatuwa na marmari duk wani bangaren abu da mutum yake ce na mamuli shine sunansa ne fatiha za ka samo latas za ka samo abun nan salat za ka samo kabeji za ka samo karas za ka samo kokumba wanda ya tunsa khiyar ko nan ko za ka samo abubuwa da dama da su alayyahu da grapes da bitrus da da mint da green beans wake danye da sauransu duka waɗannan hada su ya kuwa in ji mu bare bare ko ina fata an gane eh ka san Kano da akwai shan karfu akwai shan yakuwa in ji fulani wasu na wa abun nan kuma da wasu suna fulani bare bare da bi tawa mangaduna ba sai karfu buri dambu wato wato sai cin karfu a arewa karfu yakuwa buri dambu busashen to na fata an gane ko buri to gamdu busasshe in ga wani mutum a arewa bai san me buri gamdu ya dauka hausa ce barbarci ne saboda kuna tare da bare bare ina eh bare bare akwai shan abin nan to duka waɗannan Allah ya yi ne Allah ta mata Allah kuma li anamikum mun yi wannan dan jin dadin ku da dabbobin ku mas'ala ta biyar wato a cikin wannan qultu wa dallata bil aya ala anna Allah ta'ala adana al insan an kullu makhluqin wannan aya ta nuna Allah ya wadatar da dan adam daga dukkan wani abun halitta kowane irin abun halitta wato a gurin wa za a nema kenan a gurin Allah kadai wa li hadha qala alayhi salatu wassalam mushiran ila hadha al ma'ana saboda haka annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yake faɗa saboda wannan ma'ana cewa wallah la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatahattabu ala dhahrihi khairun lahu min an yas'al adan atahu aw mana'a annabi yake wallahi na rantse da Allah dayan ku ya dauki igiyarsa a kafada ya je yayo itacen sayarwa ya dauko a bayansa ya fi masa alheri fi dai zo roƙo ne ya bashi ko ya hana shi akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan ayar kaman ta hade mana komai kenan na shari'a muslim ina fatan kun gane malam rabiu wannan ayar mi sai rufa ido da gingadi Allah ya sauke wa yadkhulu fi ma'na al-ihtitab jami' al-ashghal wato ya shiga karkashin wato abun nan shagaltuwa da ayyuka duka ko ko kowane wato a maimakon zuwa kirare kowane irin aiki da zaka yi zai amfane ka wato anan kenan ka je ka yi kabu kabu ko a taɓa ko ka yi keke na fef ko ka je ka yi dako eh an hana a taɓa ko an hana a taɓa ko ka je ka yi dako ko ka je ka yi abin nan turin amalanke ko ka yi karan mota ina fatan ka gane ko ka yi wani share gida ko ka wanke wani mota ka dai samu abin da za ka rufa kanka asiri wallahi ya fi ka je ka yi loko ina fatan samari kun gane da wannan muke cewa rayuwa ba ta yiwa da kawai kai abin da kake nema a maka wata rana kai za a so kawa in a ce kai ake wa kullum to ranar da ba mu maka kuma ba mu yin kai ba za ka yi ba kai ba za a maka ba sai ya kenan saboda haka sai ku dage dagewa ake maza da mata da wannan nake jan hankalin mutanen birni da na ƙauye musamman musulmi ku sanya ƴaƴan ku su yi karatu mazan su da matan su ina da wani baki ciki guda kullum na shiga Kaduna State na faɗa na kuma faɗi kila wanda suke sauraron gidan rediyon nan da ake sa karatu mana zariya za su in ka shiga nan ƙasar zariya daga nan kafin ka sai fan beguwa ko daga fambe waka abin ka kai Kaduna idan ka ga ƴan makaranta sun fito ƴan sakandare idan ka ga 500 a jere za ka ga ƴan mata kamar 350 amma a cikin 350 da ke Kaduna ƴan matan musulmi suna sanya kayan makarantar su wanda yake nuna su musulmi ne da hijabi waɗanda ba su ba kun sa ɗan jasso da riga ina fatan ka gane wallahi da ƙarfa ga ƴan mata guda goma ce 350 to yanzu kana tsammanin daga baya in an samu nasu suwa ne ne mutuwafir suwa ne ne ila ma likitocin suwa ne ne ila manya manyan ma'aikatan lokal gama suwa ne ne titoci suwa ne ne to ko kuna ina kun cuta addini ko kun taimake shi ana son duk wata kofa kar ka bari musulunci a cuce shi ba wa mutanen Kaduna kawai ba har da ku har da ku mutanen da masu ra yan mata tallace tallace nan garin Allah yana waya za ga yan mata sun je suna layi za su yi ayaba ayaba suna tallar aibari wanda ake samu naira 200 ko 300 a dinga ce aika da dan karan goshi ne da ita ta je ta samu 300 in ta samu mutumin banza sai maimakon 300 sai ba ta 500 kuma ya yi barna da ita an hana su karatu sannan kuma an bar suna mai ban ayyuka wallahi wannan karatun bokon ba mu ce dole ba amma akwai alheri a cikin sa dan duk yarinya da ta yi karatu ko auren ta kai in dai ta gama secondary sai ta gane da bambanci tsakanin ta da jahila ko ba bambanci wannan da za ka zo ka kwanta a bayan ka budin ba motsi muna fatan ko a gaskiya wace ko a muna wata sai ka so ta san me yake ka ga rabi ya bude ido eh da wace yake Allah ya sauka yana fata kun gane ku duk wanda yayi karatu ya san menene karatu wallahi ko karatun kashi diban kashi wanda ya karatu wanda ya karance yadda ake diban kashi sai ya fi jahilin da bai san yadda ake ɗiban kashi ba kun yayi ne dan ya rayu sai ka gane ko na ko amma ku jaraba ku gani hatta da kwanda muka ce ayi wallahi yan dako masu ilimi sai ga sun fi wanda ba masu ilimin ba yanzu ku je ƙasar tura ma yadda ake yin dakon ba da ƴar mota ake zuwa da ɗan abin mota da wutar lantarki ake mata shaji in an canji ta kaman waya kawai in ya tashi da yadin na ƙasa ta ta ta ta ta ta ta ta sai a ɗora masa kayan mutum goma kaka kaka kaka ya kawo kuma in ya kawo akwai bin da zai kawo sai ta juye akwai kuma wani abu da za a zo shi kuma a taba shi kuma ya ɗauka kaman ƙato yana ajiyewa da wannan ba ilimi ba ne wannan ba dako ba ne domin yasa ba za ku yi wannan ilimin ba kun san ku zauna kullum a guri ɗaya duniya tana ci gaba kullum halin ku a juye kullum a murɗa kuke ba ku ganewa sai ɗan karen san kasuwanci daga ɗan sai san aure yarinya shekara goma sha uku an mata aure shi kenan kafin ta kai shekara ashirin ta zuba yaya biyar ko shida haka kai ta wuta ya eh yawa duk ba haka suke ba sai kuma ya kore ta ma sai da an kai shekara ashirin da biyu ba mu jira yaya biyar a gida da an ce mutum ya zo ne ma ka ce an tana ce a ina zan kai ku ko ba ka bane to wannan hamu sifa ce kuma wannan abin wato asabaru wato inda sadama al'ula hakuri yana abin nan sadama na farko ne a dan yi hakurin wannan yan shekarun ko samarin ku yi hakuri lokacin da yaro ya kai shekara goma sha bakwai abin ya kai shekara ashirin da biyu ko da uku in ɗa namiji ne to a wannan lokacin fa dangane da mace sai abin da Allah ya kare amma in an Allah ya taimaka aka daure ana nuna masa ana nusar da shi kuma ana roƙon Allah ya kare shi a wannan lokacin magana ta wuce yarinya an ka kai shekara goma sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas a lokacin in ba namiji nan ma fitina ce ina fatan ka gane akwai malamin da ya gaya mun yace wallahi yana yaro ya fito irin fulani sun ka nonon nan ka san fulani da suke shiga sai ta shiga abin nan daga nonon ga waye da a fili haka ta dauko nonon nan yace wallahi malam Allah ne ya taimake shi ya so ya banke ta kai a gaban mutane malami ne babban zun yaji wannan magana ya san da shi nake ina fatan kun gane ku to haka yaro yake kuruciya ce amma in wannan lokacin ya wuce shi kenan me ake wa yaro a wannan lokacin a cika shi da karatu ya dawo daga makarantar samu ya ji ta yamma in ya zo a aike shi zai wuce fa ne kafin dare ya gaji da ya kwanta kafin wani tunani sai bacci ko ko kuma ya dinga muraja karatun da zai jarabawa to duk wannan fitina sai Allah ya kauce mana komai ta hausa ina fatan kun gane abin da ake ku taimaki kawo nan kuma mu taimaki kawo nan sai ga yayan ku zama ilimi masu ilimi yanzu da hana wata kasa me ta kai me ta kai a duniya nawa suke amma sun bawayi duniya da kere-keren muka Najeriya ga ɗan karen yawa ko allura ba ma yi. Allura ba. Yanzu allura ke ke za ga mai keke ya zauna wa in ba wutar lantarki ba ba ɗinki saboda ɗaga ƙafa da ake irin danna adana ya gani saboda ba wutar lantarki. To ku je ku yadda za ku haɗa wutar lantarkin mana. Ko a je a sayi janareto maɗanka guda uku su haɗa kuɗi su sayi janareto su tayar suna ɗinki ko ba kuke ba. In allura ta karye sai a ce to a tura Kano a je a yi oda. Ko ma akwai wani mai dabara ya yi oda ya kawo abin kunya. Shameful. Shameful. In needle you can produce is you can produce it wallahi sham you Nigerian people abun kunya wallahi in a dole dole ku daji mu yanzu duniya ta ilimi muke so da kwazo da hankali da ganewa da kirkire kirkire ka dinga tunanin me zaka yi amfani da ummarka ya amfani kasarka ko kuma gwamnati in yara suna wannan kokarin ku taimake sannan ku tabbata kayan bincike a cikin makarantu sannan a ɗauko ƙwararrun malamai abin da muke buƙatar kenan amma in ba wannan baya ƙasa za ta mutu kuna kuna yi a dan yamure kuke dan imitation ne kai kai ne wannan ta kalidanci ne wato sai a je a samu tsoho a wanke sai a goge shi a sake mar hakora sai a kawo a ce sabo ne wannan gushu ne man gasha na falaysa minna wannan algushu ne sabo ake so ku kera ku ku narka ku ku fitar ku ku zuba ya fito yadda ake bukata ina fatan ka gane na ba ku labarin wani yaro Allah salisu na maka yau baka bacci akwai wani yaro da na ba ku labari a abin nan a wannan garin a boko makaniki ne saboda gyaran mota yau da kullum wallahi ya kera motar da kansa ya dauki wannan karfan ya hada ya dauki wannan karfan ya hada sai ya mata body irin na Volkswagen masu Volkswagen suka ce wannan ai satar kayan mu kai inda za a taimake ai zai bodin da kansa mai zanen body da yafi kowa iya zanen bodin mota a duniya dan Najeriya ne zan dan Sokoto ne sunan sa Jelani a Zailani ko da ne ko ce Jelani daga Abdul Qadir Jeli ne ko Jelani kazan dama mutanen sakwata mutanen abdulkadir jelani ne Allah ya mana da yana fata an gane ku mas'ala ta shidda Allah ya ce wa antum ta'lamuna alhalin kun sani karfan ya Allah ki soyi duk da irin wannan arziki da ya muku alhalin kun sani ibtada an wa khabaruhu wa antum mubtada ta'lamuna khabaruhu jumla ce mubtada da khabar fa in ila tayba wa sawakum bil ilmi ya Allah yace alhalin kun sani wa qad na'tum bi khilaf zalika fil khatam wa qabdatan kuwa inda Allah ya toshe zukatansu katama Allah ala qurun wa ala sabihim wa ala absarihim gisha wa lahum azabun alimun bima kanu kadhibun aw kadhibun ya toshe zuciyar a wani guri an sa ta zama kurma wani gurin bebe wal jawabun wajhain jumala wa antum ta'lamuna yuridu al-ilma al-khas ilmi na musamman da anna Allah ta'ala khalaqa khalaqa Allah shine ya halitta halittu wa anzala al-ma'a ya saukar da ruwa wa ambata rizqa ya fitar da arziki fa ya'lamuna annahu al-mun'im sun san cewa Allah shine mai ni'imar nan kowa an aka saukar da ruwa wa yake cewa wa zai muku ashe kun sani kenan دون الأنداد بعض أن تشيء بنبيو أن يكون المعنى وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة كن سان الله شي كدai yake da karfinsa wal imkan shine mai samarwa law tadabbartum wa nadartum inda za ku kula ku hankalta da abun wallahu ta'ala alam wa bi hadha dalilun ala al amr bi ihtimali hujaj al uquli a wannan ana iya amfani da hujja ta hankali wanda bata saba qur'ani da hadisi ba in ta saba qur'ani da hadisi ba aiki da ta sai mu'tazilawa ina fata an gane ko ala ibn farruq يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين وأن آية هنا يواتاش المؤمنين فالمعنى لا ترتدوا أيها المؤمنون كلكوا ردا كلكوا برأ الدين كلكوا يسكتي على أمر الدين يكون مؤمنين وتجعلوا لله أندادا بعلمكم وبعد علمكم كثنيا الله تشيء وكثنيا الله تشيء الهلم كثني الذين فلجهل بأن الله الواحد وأن يقول يمك جاهل في الهالي في ألا شين قداء شين الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فيكم ألا تؤمنون مالا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين fa Allah ya ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance kuna shakku na abin da muka saukar akan bawan mu wane ne bawan mu nan gurin annabi Muhammad Allah ne dan Allah ne kanin Allah ne mataimakin sa ne menene matsayin sa manzon Allah bai mana ba bawan Allah wa in kuntum fi shakkin fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wato in kun kasance kuna shakkun wato abin da muka saukarwa bawanmu wane ne bawan namu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi da ubudiyya nan gudu ina fata an gane ku in kun kasance kuna shakku mimma nazalna ala abdina shine muhammad min alquran abin da muka saukar masa ne daga alqur'ani annahu min indillah daga wajen Allah yake fatu bi suratin min misli ku kawo wata sura kwatankwacin shi wannan alqur'ani almunazzal wa min lil bayan ai mislahu fil balaga kwatan kwatan alqur'ani wajen iya tsarin magana wa husnul nazmi da tsarin ta ajere mai kyau wal akhbar an al ghaibi ko wal isbar an da ba labarin abin da ke gaibi bai faru bai faru ko ya faru da san ba a san shi ba a tono a gaya muku wa yumkinu an takuna min tabi'iyya yana yawa min din ta zama wata sashi ce ayi suratin ko sashin wata sura bi miqdariha ka'inatan min misal alqur'an biya da sura take wa za ta yi kwatan kwatin alqur'ani fil fasaha wajen fasaha iya magana wa ikhbarihi bil ghaibi da wala labarin gaibi wa ghairu zalika wa sura abin da ake kira sura qit'atul laha awwal wa akhir wani yanki ne da yake da farko da ƙarshe aqallu ha salatu ayat karancin ta ita ce mai aya uku wal aya qa'ifatun min as-suwar ita kuma aya wani yanki ne daga sura mutamayyizatun bi fasalin yusamma al-fasila wanda ake rarrabe ta da wani dan bangare ko wata nukuta wanda ake kira tafasila shine aya Allah ce in za ku ya wadu usadakum min dunillah ku kirawo abokan tarayyar ku wadanda kuke za su agaza muku wanda kuke bauta wanda ba Allah ba la'annahum yashaduna alaihim bayna yaday Allah fil qiyamah za su shaida akan su ranar tashin qiyama bi sihhati ibadati iyam saboda su faɗi ingancin bautar da suka yi musu din nan ko ku kawo ala zamikum fusa zatan ku na ƙarya da kuke ku kawo min dunillah wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in kuma su gaskiya ne wato anna muhammadan qalahu min indi nafsi annabi muhammad shine kirkiro alqur'ani da karan kansa yau mun fara karatu a latti kuma za mu tsaya amma ba a latti ba mun dai dan ƙara amma ba mu kai lokacin da muka fara ba za mu rage minti kaman goma sha biyar saboda wasu tambayoyi ko minti bakwai saboda wasu tambayoyi da abin nan aka ce akwai su malam mujahid ka fito da su to a karanta waɗannan tambayoyin mu Allah ya mana da shi bari mu ajiya nan wannan gobe mun zo wannan sura ma iya maimaita ta saboda tana darussa masu yawan gaske Allah ya mar ayar ko sai mu maimaita wannan ayar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi da sauran ya saka da shi shi kan da yi mana nan da shi na'am na'am da kaga da farko sai bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum ya rabbi doktor mutum ne ya yi wa ƴarsa ciki amma ba da ta shi ba mutum ne sai
yasta jikarsa kenan Allah ya sawar wato akwai dogayen bayanai na malaman fiqh wannan kun ga kun ga irin waɗannan tambayoyin karatu zai kawo su daga raje karatu ba zai kawo kan irin wannan ba. wato irin waɗannan ƴaƴan ko irin wannan auren da aka yi shi wato a musulunci an ce idan mutum yana auren mata goma sai ya musulunta yana musulunta matan guda goma sai suka musulunta an ce ya zaɓi hudu daga ci sauran sun saku ya zaɓi hudu daga ci to amma in daga cikin mata goma da yake aure akwai yasa wato idan cikin waɗannan mata goma da yake aure akwai Esther to komai yake son ta ba zai zabe ta ba dan ba auren tun da ya musulunta ba aure tsakanin to amma abin da ya gabata fa nan ne malamai suka yi sabani mai yawan gaske ila ya aure Esther sun haihu ko ya aure matar ubansa ila sun haihu da uban shi nan kuma shi ma sun haihu da shi duk waɗannan ana samu to waɗannan ƴaƴan annai ne ko ƴaƴa ne ko ya ce ko kuma jika ce ita wannan to shi ne malami suka ce anan sai a ɗauke su a musu hukunci na musulunci sai a ɗauke ta wato wannan ba eh, wato auren wancan babu shi wancan auren bisa tsarin musulunci tun da yanzu sun musulunta shi ma inda a lokacin da ya musulunta ne zai yadda ya aure sa ta cikin sa ba zai yadda ya aure sa ta cikin sa saboda haka ba wannan auren to tun da ba wannan auren ba za ta yi gadon ba yar ba za ta yi gadon ba ina ba ta an gane saboda aure ne aka yi masa kwamata larin ta jahilci duk da uwarsa ta mutu ina fata an fahimci wannan ba za ta yi gadon ba wasu kuma suka ce a za ta yi eh tibaran bi asalihi dan a ce al-islam ya jubbu ma qabla musulunci yana yanke abin da ya wuce wato za ta yi gado tun da ni tun da ai sun musulunta wancan abin da yasa suka yi wannan laifin na kafirci Allah ya riga ya yafe shi to amma dai wa'idiyar magana ce waɗanda suka ce ba za ta yi gadon ba su suka fi ƙarfi wallahu ta'ala ala Allah sawaka eh in ta baka kuɗi ta ce ga sadaka fi sabilillah ko ga zakka kai dai ba tuhumar ta ka ce kuɗin karuwanci ne in ka tambaye ta tace eh kuɗin karuwanci ne haramun ne ka karba dan manzo Allah ce maharul baghi khabith mahar albadi khabis ai haram wato abin nan sadakin da ake bayar karo haram ne ji annabi amma in haka kawai ta baka kuɗi sai ga wannan zakka sai ka tsaka je kai harkarka in dai kai talaka ne an ba talaka bane ko sai ka sha a ba wanda a ba wanda ya ni karancin karancin karfi amma in talaka ne sai ya karba kun gane ko wallahu ta'ala alam
ina hukuncin azumin wanda bayan an yi saho ya yi sama ya kwanta ko kuma yi mafarki ya wata fitar da
azumin sa yana nan sai ya yi wanka kawai ya yi wanka ya wanke inda mani ya taba azumin sa yana nan babu kuma kar ku damu wannan tambayar tana da kyau idan kai ka sani kila wani bai sani ba mata ko namiji mace tana iya mafarki bayan an yi suhur kaga tana kwanciya da mijinta har wani abu ya fito mata namiji yana iya kwanci yayi farki ya kwanta da matarsa bayan an yi suhur bayan an yi sallah asuba har wani abu ya fito masa kowane ɗaya ya samu kansa a wannan halin sai yayi wanka yayi alwala in lokacin sallah yayi sai ya wanke tufan da yake jikinsa ya sallah da shi wallahu ta'ala alam
kuma yawancin iyayen mata da masu yin wannan suna cewa bila irin wannan gwaji don ba su ai abin da ta da wannan cutar da sami yayin da za ta haifa ya matsayin irin wannan gwajin na musulunci to duniyar musulunci gaba daya ta goyi bayan ayi wannan gwajin yana jin an yi wani bincike ko an yi wata lacca shekaru bakwai ko takwas da suka wuce a masallacin yan dankali babban masallacin juma'a na yi rubutu ina jin na ba malam ibrahim rubutun da ya bata an ce da za a buga shi ya zama dan pamphlet akan da hujjoji da dalilai na cewa a yi bincike dalilan mu annabi ce firra min al ajdami firarata min al asli la adwa wa la tsira illa bi idnillah ina ba an gane ko kuma duka waɗannan mun yi bayanai waɗanda suka nuna wani ma ya zo ya yi aure a garin madina ya zo ya ce wa manzon Allah ya yi aure annabi ce a nan garin madina ce yace ka duba ta da kyau ko ta wani yace ko ma ka duba matan madina suna da ƙananan ido in dai karamin ido zai sa a mai da mace to me ake tsammani in jini iri ɗaya za a iya samun illa wajen yaya kaga kenan saboda ƙananan ido an ce a duba shi annabi ya auri mata sai da sabo ta ta tuƙe za su kwanta sai ya ga wani dogon fari a bayanta irin abin da ya kira dafi ko kamun kusurta sai ta alhiki biya haliki annabi ya ce ta tafi gidansu kenan inda ana gwada ya gane akwai wannan ciwon zai aura malamai suka ce da wannan dalilin za a iya yin gwado dan ciwon sikila dan ciwon s dan ciwo ta ciwo ta na wannan zamanin ko ciwon sanyi za a iya gwado halal ne saboda haka yanzu a Saudiya ba za a ɗora maka aure ba sai ta kawo takardar likita ita ma sai ta kawo takardar likita lafiyar ta kalau lafiyar ta kalau jinin ku ba iri ɗaya bane wannan da shi ake duniya wannan allajina da'ima ta ba da wannan fatawa lal buhutul ilma wal ifta wato abin nan masu bada fatawa na duniya gaba daya sun bada wannan fatawar Allah ya mana da shi ne ya kawo nan ma masa talla talla sai mana nawa ya kawo marayu mai so ya saya kawai za ku yi haka gurin mu gurin talla ne gurin addu'a ne masu kudin da masu kudin da sai ɗayan karan neman kuɗi ba neman taimakon addinin Allah wannan ba daidai bane in zan za ka bincika wannan ya kawo buhu goma sai a ba mu rayuwar da za a yi musu abincin sallah ma wallahi ba zai iya ko yana da shi ba za ku yi haka ka je ka buga ka sai can bayan da ka so ka ta Allah sai Allah zai baka assalamu alaikum wa rahmatullah kwamitin sallallahu alaihi wa sallam yana sanar da shi wanda aka kashe su aka ba su nama
alƙali da